الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 23 ne ko da hudu da uku 23 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 447 ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya littafi da ke ainihin wato bayani kan aqida ta ahlus sunna wal jama'a musamman cikin abin da ya shafi al'asma'u wa sifat da ayyuka na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ainihin wato babban malami shekul islam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullahu ta'ala ya wallafa za mu tashi karatu na uku inda malam ya ce wa ƙauluhu da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin abubuwan da la'udula li ahli sunnati wal jama'ati anha ai mun ji ya ce fa la'udula li ahli sunna wal jama'a amma ja'a bihi al mursalun fa innahu siratul mustaqim siratul ladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin to sai ci gaba da kawo ayoyin da ahalin sunna suka rike su yanda Allah ta'ala ya aiko su to sai ya ce wa qauluhu da fadin Allah ta'ala inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin aga inna allaha huwar razzaq lalle Allah ta'ala shine mai azurtawa dhul quwwatil matin ma'abocin karfi wanda yake mai tsanani karfin shi matin ne mai kwari da ba wani abu da ya isa ya raunata shi to kaga wannan akwai sifatul rizqi wa sifatul quwwa dole mutum ya yadda da sifa ta arziki da Allah ta'ala yake da ita cewa shine mai arziki wadatacce tumbatsatse cikakke wanda shi yake azurtawa ba a azurta shi sannan Allah yana da ƙarfi cikakke wanda babu abin da yake raunata shi kuma duk wani wanda kaga yayi karfi ya karfafu da karfin Allah ne kuma Allah subhanahu wataala kamar yanda yake bada arziki haka yake bada karfi yake bada ilimi yake bada kaza amma cikar waɗannan sifofin tana gurin shi li'annahu sahibul kamala an gane ko wa qawluhu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abinda yake daidai da shi kuma shi ne wanda yake mai ji kuma mai gani kaga wannan akwai nafiyul mithliyati wat tashbih babu makamancin Allah ko mai kama da shi sannan kuma akwai tabbatar da sifatu sam'i wal basar sifa ta ji da gani wanda la hadda lahuma wala nihayata lahuma ba kamar ji da gani na dan adam ba jinka yana da mafari yana da ƙarshe akwai abin da saboda mada na mafaza tazara zai samu raka iya jin shi akwai abin da kuma ko kaji ba za ka fahimce shi ba sanda kwado yake kuka tasbihi yake amma baka san ba me yake cewa lokacin da dabba take ƙara ko kare yake haushi ko tsuntsu yake cara ko doki yake aniniya haniniya baka san ba me yake cewa to shi ko Allah ta'ala ya sama'u jami'al aswati bi ikhtilafil lughati ala tafannunil hajat sannan akwai abin da kai ya boyo a ganinka kana ganin abin da yake mubsarat ne na dan adam amma akwai abin da ya ya sha karfinka hatta aljani baka gane shi baka ganin abin da wara al'akama yake wanda yake bayan wani tudu ya akwai shamaki tsakaninka baka san ba wace wainar ake toyawa a wajenka ka to shi ko Allah ta'ala yubsiru dabiban annamlati sauda fi lailatin zalma wa hiya mashiya wa qawluhu inna allaha ni'imma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira inna allaha ni'imma ya'idhukum bihi wato lalle Allah ni'ma shay'ul ladhi ya'idhukum bihi ma'ana ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi idan kuka imtithali kuka bi wannan dokar ta Allah inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne as-sam'u wal basru wa al-wa'd Allah yakan yi wa'azi ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin kaga Allah yana yin wa'azi kuma wa'azin Allah ta'ala mausufun bi yani al-kamal wal jamal wal jawda shi yasa ce ni'imma ya'idhukum bihi wa qawluhu walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah aboki ke ce ma abokin shi inda a ce lokacin da ka shiga cikin gonarka cewa kai ma sha Allah haka Allah ta'ala ya kaddara la quwwata illa billah babu wani ƙarfi face sai daga Allah wannan shine sharadin in kaga wani abu da ya burge ka ko wani abu da ka mallaka ka gina wani katafaren gida ka shiga gidan ranka tana so ta raya maka ko ta darsa maka cewa kai fa kai gwagwarmaya gurin samun kuɗin ko a'a wannan injiniya ya kai ise ka ce masha Allah la quwwata illa billah an fahimci wannan ko aga wannan akwai sifatul quwa sifatul quwwati wa sifatul mashi'a ko na'am walau sha'a Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah ce da Allah ya ga dama al'ummu ba za su fada a tsakanin su ba da ba za su fada a tsakanin su ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah ta'ala yana aikata abin da ya ga dama ne daga sifatul mashi'a walau sha Allah wa sifatul irada walakin Allah ya fa'alu ma yuri wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum inna Allah yaf'alu ma yurid aga al'irada ko Allah ya ce an halatta muku bahimatul an'am dabbobin ni'ima na gida an kira su bahima saboda wawancinsu ka kwatanta dubara irin ta damusa ba irin ta rago ba ko Allah ya halatta muku ku ci su illa ma yutla alaikum sai dai abinda ake karanta muku cikin alkur'ani wanda aka haramta muku kaga wannan istithna'i ne munqati'i domin wanda aka haramta laisa min jinsil bahima laisa min jinsi bahimatil an'am ko irin su jaki irin su kare irin su alade an gane ko wannan an haramta su ghaira muhillis saidi wato an halatta muku ku ci dabbobi na ni'ima amma ghaira muhillis saidi banda lokacin da kuke kuke fita farauta wa antum hurum alhalin kuna cikin ihrami an an ba da labari ne da ma'anar hani kenan kar ku farauci dabba a lokacin da kuke cikin ihrami na hajji ko umra shine ma'ana ghaira muhillis saidi wa antum hurum halla fi makanin yani nazala bihi yani ghaira nazilina ila saidi wa antum fi halati al-ihram hadha haramun alaykum ku farauci dabba duk da ya ambaci dabbobi ne insaniya yani dabbobin gida amma kuma dabbobin da aka hana muhajjaci ya farauce su dabbobi ne na me na daji sau da wannan sau da mujawara an ambaci dabbobin ni'ima dole ka tuna dabbobin daji da su ma aka halatta irin su zomo irin su barewa da sauransu an halatta ma ka ci akuya da rago da ainihin tunkiya ko da kana cikin ihrami amma an haramta maka ka farauci dabbar farauta ragon daji ne ko jakin daji wannan shi kaga halal ne ko a asali amma lokacin da kake cikin ihrami shi wannan an haramta maka da mujawara da ta kawo cewa illa ma yutla alaikum an halatta muku namomi na bahimatul an'am amma banda abin da aka karantar da ku na cewa shi haramun قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أقول نند أكا حرم تاكيا to sai ya ce ghaira muhilli saidi wa antum hurum cikin wanda aka halatta muku sauran da ba wa'incan ba ya halatta ku ci hatta dabbobin gida amma banda wanda ya kasance hatta dabbobin daji banda wanda ya kasance za ku farauce su a halin kun tafi aikin hajji ne in dai mutum ya riga ya wuce miƙati ya ɗauki niyya haramun ne ya farauci dabba ko a farauto domin shi a kawo mushi amma in wani ya farauto dan ya ci sai ka zo wucewa ya tsammaka wannan babu laifi mun karanta cikin umda hadisin abu da al-ansari wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama' aga can ma akwai irada karshen aya tunda ya ce inna allaha ya hukumu ma yuri Allah yana hukunta abin da ya nufi nan kaga ba za a fassara nufi da so ba galibi ana kuskure sai a ce masha Allahu haka Allah ya so lala haka Allah ya ga dama arada Allahu haka Allah ya nufi nufi daban so daban domin shi al'iradatu tana shiga cikin abin da yake na shari'a da wanda yake na kauniya cikin abin da yake mai kyau a zahi wato ga ɗan adam ko mara kyau cikin kaddara ta alkhairi ko kaddara ta shari duka Allahu ta'ala huwa alladhi yuriduha lakin la yuhibbu li'ibadihi an yakfuru wa la yuhibbu li'ibadihi an yushriku walakin ash-shirka wal kufra la yahsulani fil ardi illa bi iradatihi subhanahu wa mashi'atihi dudaka ba za a ce Allah ya so ai kafirci ba ai wala yarda li'ibadihi al-kufr Allah ta'ala baya yarda bayi su yi kafirci amma tare da haka duk abin da za a yi sai da ganin daman shi wannan irada ce wadda hikimar Allah ta'ala ita ta ainihin san abin da ya sa ya kaddara wannan abin ya kasance faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah ya nufin ya shiryatar da shi yashrah sadrahu lil islam yakan yalwatar da kirjin shi gurin karban musulunci ba zai ji ɗari ɗari ko nauyin kiyaye dokokin Allah ba Allah ne ya nufe shi da shari'a wa man yurid an yudilla amma wanda Allah ya nufin batar da shi ya ja'al sadrahu dayyiqan yakan sanya kirjin shi ya kasance kuntatacce harajan takurarre saboda kira'a da ta karanta shi harijan an ce harij alladhi kana fi fil haraj wanda ya shiga cikin kunci da damuwa kirjin shi ana zuciyar shi ba ta son ma ambatan musulunci ba ta son ambatan addini wanda yahudu Allah ce wa qalu qulubuna ghulf ke zukatansu a rufe suke ko kuma a zukatansu wato a doɗe suke alkhairi baya shiga wanda mushrikan makka suka ce wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun laka sai zama baya son ma ya ji alkhairi kwata kwata mutana annabi nuh Allah ta'ala ce wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara toshe kunnuwan suke ba sa so su ji an ambaci Allah ba sa so su ji an ambaci addini kaga kwata kwata mutun shi bai ma kama hanyar shiriyar ba tunda komai yana da sababin shi so da haka ya ja'al sadrahu dayyiqan sai Allah ya sanya kirjin shi ya zama kuntatacce harijan a wata qira'a ko harajan a qira'a da ta jumhur ma'ana ya zamanto takurarre gurin karban addini baya samun baya samun dama ko kuma harajan wasu malamai suka ce rufaffe ta inda la maslaka lil hidayati fihi babu mashigar shari'a ko alkhairi cikin sa Allah ka tsare mu ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce yana hawa zai haura ya tsere sama lokacin da ake karanta mushi shari'a wa qawluhu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa yanzu kuma ya shigo sifa ta me almahabba san mun ji al-iradatu wal mashi'a nan kuma almahabba to shine muka ce ita akwai bambanci tsakanin irada da mashi'a da kuma me المحبة لأن المحبة لا تكون فيما يحبه الله تعالى ويرضاه kaga kenan cikin abubuwa na shari'a cikin abubuwa na shari'a amma irada ta shafi wato ainihin al-iradatul kauniyya wal iradatul shar'iyya al-iradatul kauniyya takunu fi fima yasluhu wa ma la yasluhu li yani li hukmi shar' بحكم الشرع أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا لما يحبه الله تعالى ويرضاه ويقتضيه الشرع وأحسنوا ألا تكو كوتتا كاقونا الإحسان نعبادة كينوكو الإحسان في حق الله تعالى أن تعبدوه ولا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان في حق الخلق هو بذل المعروف والكف عن الأذى kyautatawa da kuma rashin cutarwa shine ihsani zuwa ga halittu sawa'un halittun nan mutane ne ko dabbobi ne sawa'un yan uwa ne ko abokai ne makwabta ne ko aminan arziki ne karka kyau karka cutar da shi kuma ka yi kokarin kyautata mishi shine ihsan to ihsani cikin shari'a shine gaba cikin ibada wanda shine ka bauta ma Allah fi tamamil ikhlasi wal muraqaba cikin cikar ikhlasi da kuma kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul muhsinin, lalle Allah ta'ala yana son masu kyautatawa, kaga sifatul mahabba. Wa aqsiqu inna Allah yuhibbul muqsitin, ku kyautata, lalle Allah ta'ala yana son masu kyautatawa, mahabba. Wato ku yi adalci, lalle Allah yana son masu adalci. Qasata yaqsitu aqsata yuqsitu to aqsata yayi adalci qasata kuma yayi zalunci kun gane ko eh menene al-maghribi ya fada karkashin musallath na qutru cewa al-qasdu zulmun yurfadu wal qasdu adlun adlun yajibu wal qasdu udun murtada لعرفه المطيب لعرفه المطيب ungani alqasdu zalunci alqasdu adalci alqasdu wani turare ne ice ne na turare shine wal qasdu udun murtada li arfihi yani li rihihi al mutayyib daka al qasidu az zalim amma al muqsidu mi adalci وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ما سأدلتي أكي نفي الظالمي وانا سكا كركتي دقا سمن هنيا فكانوا لجهنم حطبا ذا سكسنتي مكامش جهنم أما المقسطون سوني ما سأدلتي المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين حديث مسلم aga masu adalci shine nan yace inna allaha yuhibbul muqsitin kina al muqsitu shi mai adalci amma al qasitu azalim hmm qasata zalama amma aqsata adala na'am to kaga nan sifatul mahabba ko famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin nan kuma zancen sharadin yaki famastaqamu lakum in dai sun kiyaye muku al-istiqama nan da ma'anar kiyayewa in suka kiyaye muku alƙawari fastaqimu lahum kuma ku kiyaye musu kar ku tsogale su kar ku zunguro fada inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa da kiyaye dokokin Allah kaga waɗanda Allah yake so mun je mene almuhsinin mun ji almuqsitin sannan me almuttaqin waccan aya tana magana ta tauba tana magana akan akai sulhu tsakanin musulmi da kafiri to musulmi karka jawo rikici in dai kafirin bai warware amma in ya warware to sai kai kuma ba a munafunta kai zaka yi ba sai ka fito qarara ka i'lanin ilgha'in sulhun da ke tsakani da kuma shelar yaki shi yasa ce fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa da ka gano za su yaudare ka to sai ka ce wannan alkawarin da yarjejeniyar kayi watsi da ita haka annabi yayi a Hudaybiya bayan Hudaybiya kabila ta wato ainihin Bakar ibn Kinana ta kai ma kabilar wato ainihin Khuza'a hari wanda Khuza'a na karkashin wato hilfi na annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma Bakar na karkashin hilfin Qurayshawa kenan yanzu kamar Qurayshawa suka yi ilga'in wannan sulhu da aka yace babu sulhu tsakani sai da aka yi fatihu Makka to da nan dai sifa ta mahabba alladhina yuhibbuhumullahu ta'ala dhukira fi hadhihi al-ayat thalathata aqsam wa hum al-muhsinin wa al-muqsitin wa al-muttaqin da kuma inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin wa yuhibbu aidan almutatahhirin watta'ibin kenan mun ji biyar Allah yana son suwa masu kyautatawa yana son masu adalci yana son masu takawa yana son masu tuba ko tawwabin sannan yana son masu tsarki almutatahirin alladhina yatatahharuna wanda suke tsarkaka minar annajasi warradha'il alhissiyya wal ma'nawiyya mai tsarkaka daga dauda ta zahiri tace najasa da kuma dauda ta batini shirka da miyagun ayyuka kaga dai mahabba ko wa qawluhu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله kace musu in har kuna son Allah da gaske to ku bi ni sharadin cikar soyayyar Allah ka ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka yuhibbukumullah Allah ta'ala zai so ku kenan na shida daga cikin wanda Allah yake so attabi'un لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة الحقيقيون وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لسنو ألا زي كاو وسمتانا أنكو كنت تيمكوان الديني wanda yana son su kuma su ma suna son shi kaga sai ya gabatar da mahabbatu ala mahabbatihim yuhibbuhum wa yuhibbuna lianna mahabbatahu subhanahu wa ta'ala hiya al-mi'yar a ce Allah yana son bawa shine ma'auni ba wai bawa ya ce me yana son Allah ba yabo yana cikin yuhibbuhum ne domin ko kai iddia'in san Allah in shi bai so ka ba soyayyar da kake mai ta banza ce kullun yadda'i wasulan bi laila wa laila la tuqirru lahu bidhaka daka sai in Allah ya ce yana son ka amma wanda ke cewa yana son Allah kuma kullun yana cikin saban Allah da saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai Allah ya so shi ya karya ka'ida ka'ida ce Allah ya ce annabi ya gaya ma bayi cewa in har da gaske kuna son Allah to ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أما تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لأمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مضيع زقر مولدي ونكلن تبرغزاني بائي أصاب مصنر ويد دعور سن من زن الله كو سن الله سبحانه وتعالى ونن دعوى وتهجة داحضة عند ربهم الله يا روس ونن هجة يا ميدة أكاونسو to kaga anan suwa za mu ce Allah yana so na bakwai su ne wanda ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah su ne na shida ko na bakwai inna Allah fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ay ya faɗi sifarsu menene adillatan 'ala almu'minina a'izzatan 'ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im wanda ya cika waɗannan sifofin me kankantar da kan shiga mu'minai me nuna izza da takura makafirai wanda ya kasance baya tsoron zargin mai zargi a cikin lamarin ubangiji to waɗannan su ne sinfi na bakwai wanda Allah ta'ala yake so ɓangare na bakwai nau'i na bakwai na jinsin mutanen da Allah yake son su kaga mutum yayi kokari ya shiga cikin waɗannan bayin Allah ka zamanto me wato ainihin mai ihsan ko mai kyautatawa al-ihsan na ibada tsakaninka da Allah da ihsan na mu'amala tsakaninka da bayin Allah sannan ka kasance mai adalci a cikin dukkan komi adalcin nan koda akan kanka ne ko iyayenka ko diyanka ko danginka kar ya zama ta'assubanci na janka sannan ka kasance mai ainihin wato mai takawa da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka kasance wato ainihin daga cikin masu yawan tuba in ka yi ba daidai ba ka koma zuwa ga Allah na daga ciki yawan istighfari sannan ka kasance na biyar mai tsarkake kanka daga zunubi babba da manya da ƙananu da kuma tsarkake kanka daga najasa wadda ainihin wato take ta zahiri na shida ka kasance daga cikin masu bin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na bakwai shine ka kasance wannan da muka ambata wanda yake kankantar da kai ga muminai mai kuntata mawa kafirai a lokacin da yaƙi ya kama kenan ko sa'annan wanda ya kasance baya tsoron zargin mai zargi zai tsage gaskiya ko da za a ga bakin shi ko da za a ji haushin shi wala ya khafuna laumata la'im sannan sai na ainihin takwas wa qawluhu inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yuqatiluna fi sabili suna yin yaƙi don ɗaga kalmar Allah saffan sukan jeru su sau wato su yi kafaɗa da kafaɗa ka annahum bunyanun marsusun kai ka ce su wani gini ne kafaffe wani gini ne mai ƙarfi wanda baya girgiza baya raurawa wannan ita ce sifa ta takwas wanda ko sunfi na takwas mayaka wanda suke fita yakin da zuciya ɗaya da ikhlasi kuma suke tsayuwa inda aka umarce su suke tsayuwar cikin intizami da tsari ba wanda suke tafiya cikin al'amarin su ashwa'iyan ba wannan zai shiga ciki masu neman ilimi don kare wato addinin Allah subhanahu wataala da wanda ke kare iyakar ƙasa bai kai wanda ke kare iyakokin Allah ne daraja ba wata rana aka ce abu ja'farin al-mansur ya ba wa maliku kuɗi masu yawa to akwai wani bafadi kasan ba a mugun sarki sai mugun bafadi sai ce maliku dan me ba za ka yi godiya ba sai ce ai khalifa haƙƙi na ya bani tunda a gaban khalifa ne ce haƙƙi na ya bani yace kaman ya yace to sojojinku da ke gadin iyakar ƙasa ana biyan su albashi ina ga mu da muke gadin na koma ala thugurid dini wa hududil islam muna gadin iyakokin Allah subhanahu wataala in za a saba mu Allah mu hana in ba abu Allah ba mu yi umarni ai mu ya fi cancanta ba gane ku yawa Allah ta'ala ya sa mu dace to kaga wannan ita ma dai duka sifa ce ta mahabba wanda duka wa'innan za mu tabbatar da su ga Allah kamar yadda ya tabbatar wa kanshi babu tahrifi babu ta'dili babu tashbihi babu takyifi sai dai mujarradin ithbati tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa to sai mu bar shi haka insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci ayyakum